الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta juma'a hajji babbar rana yau sha biyu ne ga watan ramadan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma yi daidai da 22 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu wani tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya na ƙarshen aya ta 43 cikin wannan sura mai albarka suratul tur yau za mu tashi a farkon aya ta arba'in da hudu na za mu tashi a farkon aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul tur daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke nan unguwar mulari cikin garin gombe fadin jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari na albarka kama haka akwai wanda yake tambaya cewar shi makaniki ne to kamar namiji ne ta zo tambaya tun da gombe ai ba makaniki a mace koko malam usman ko akwai na oke to matarsa ce ta turo ce ni makaniki ne akwai wata mota tana da kungiya ko ya halatta mata gyara kun gane tambaya mota ce babbar mota aikinta da kungiya aka kawo masa gyara matsayin shi na makaniki ya halatta gyara motar wallahi ban sani ba shi ne gaskiyar magana don a bisa amana ta ilimi abu halal ko haram ya zama kana da dalili ina fata an gani wannan sai da biyu mu bashi za mu aika irin wajen su dr bashir alfakan su ne suka kware a irin waɗannan kwamacala insha Allah shi ne imamu malik din najeriya allah ya kara masa lafiya a kowace kuma ta rubuto a takarda wajen feji guda a tambaya ne guda biyu ɗaya mun amsa shi a cikin wasu tambayoyi da aka yi kamar shekarar ce ba bukata a maimaita a ɗaya kuma tana magana ne ga wasu wani ɗabi'a da mijinta yake da shi to duk irin waɗannan ba tambaya ba ne ba wannan neman shawara ne a ina maimaitawa yan waɗannan gwandai a su same mu ga kwamanda nan a tattauna da su a ba su shawarwari in ya kama a nemi mijin ne masu a nemi shi in kuma wata hikima za a yi akwai hanyoyi da yawa da ake bi wannan ba tambaya ba ne na halal ko haramu idan ta ji wannan tambayar ta samu ko in hisba mata ko su yan kwamitin mu na tafsiri sai a haɗa ta da shi kwamanda insha Allah da duk masu irin rubutu irin waɗannan takardun wannan tana tambaya wa shin ya halatta da dinga yin addu'a ko karatun qur'ani a cikin zuciya in an ce a cikin zuciya ya kasu kashi biyu akwai kai shiru haka kuma akwai abin da kake a cikin zuciya ko ba haka bane ba to wannan a wajen addu'a ko karatu ko zikiri wannan bai halatta ya zama kana tunani kenan shi karatun ƙur'ani ko addu'a ko salatin annabi ko istighfari ko duk wani abin da za ka yi na wuridi dole zama bakin ku yana motsi ina fata an gane shi ake cewa yin abu a cikin zuciya na shari'a dole bakinka da harshen ka ya zama suna motsi ko da ba wanda yake ji mai kake to nan ne Allah zai baka lada amma matukar bakinka bai yi motsi ba ya zama kana tunani kenan yanzu ina tunanin zan yi karatun Qur'ani ko ina tunanin zan yi salatin Annabi dan ku gane haka shine idan mutum yana sallah a yana tunanin duniya haka ne ko ba ka ba tunanin abubuwa kala kala amma sallah mutum ta ɓaci ba ta ɓaci ba dan ba magana kake ba tunani kake to amma inda bakin ka zai motsa ko ba a ji mai kake ba kayi magana a cikin sallah an gane bambancin abu to shi yasa ana ba da lada ne a lokacin da ka ainihin baki da harshe su kai motsi shine kana zikiri kenan amma mutum bai daga hannun shi sama haka yi shiru ya ce addu'a yi ya zama yana tunani kenan sai dai wasu malamai kaɗai suka ce sai dai a wurin da an kama ka ne kila ko za a kashe ka ko wani abu an ga bakin kai na motsi a ce mai kake kaga akwai matsala to na a cikin zuciya sai ka roki Allah inda la alimu bi zati sudur kaga wannan larura ne kenan babu inda ma wani lokaci tunani ke zuwa kama a cikin sallah kana kabbara sallah duk abin da ka manta ma sai ka tuna wata kissa da ake jingina wa Abu Hanifa Allah ya mishi rahama Imam Abu Hanifa wani yazo ya ce da shi ya aje kudin shi a daki ya manta inda ya aje kudin ko an sace ne ko kuma shi ne ya manta ina ajiye shi kan da ya duba ko ina bai ga kuɗin ba ya ce to ka je ka yi sallah na fila raka a hudu kar ka yi tunanin duniya a cikin sallah na taɓa ba da wannan kisan ana kuma duk yadda aka yi shi ne ya ce masa ya ƙoƙari kare tuna komai sai allah da wuta da aljanna kuma raka a hudu ba ya ce kana gamawa kuɗinka zai fito za ka ga inda ka ajiye kuɗin to kuma kuɗi ne masu yawa mutumin ka kai je alwalaya ya wanka ya shiri sosai zai wannan sallar da ya zo ya fara sallah ya raka a ɗaya biyu uku malamai suka ce ba abin da ya tuna sai girma Allah kawai sai wuta da aljanna da jin tsoron Allah da shedan ya ga cewa fa mutumin nan zai cinye a raka a ta sai tuna masa inda ya je kuɗin ai kuɗin ka na ta wuri gaba shi ko kawai sai ya sallama ba iya karisa sallarwa to Allah sa guda ce insha Allah za mu tashi farkon aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yaro kisfan mina sama a jiya mun karanta wurare masu tarin yawa inda allah subhanahu wa ta'ala ya dinga kalubalantar kafurai ya musu tambayoyi har guda goma sha biyar ko ku ne masu kaza ko ku ne masu kaza karshe dai babu amsa ko ɗaya da wani zai iya badawa duk abin da allah ya lissafa shi ya halicce su kuma shi yake mallakar su to anan sai Allah ce wa in yaro kisfan min sama saboda tsabar kangarewansu da kafircinsu inda za su ga wani yanki na azaba daga sama ya faɗo shine saqitan min sama ya rubto ya faɗo daga sama a ce ga azaba da wani yankin sama ya Allah ya sa ya faɗo kansu su gan shi gashi nan kai na tabowa ya gudu za su ce sahabu barko wani hadari ne kai haɗaɗɗe hadiri ne wanda yake ya haɗu wani akan wani ai ruwa ma za a yi mana shi yasa wasu daga cikin mutanen annabi lokacin mutanen annabi hud ga azaba nan ya tinkaro su amma suka ce aridun mumtiruna bal huwa mas'adatun bi rihun biha azabun ali to su kafirai duk abin da Allah zai nuna musu na azaba ba za su dauki darasi a ciki ba shi yasa Allah ke cewa ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إن دا أتي ذا أبو دولنا سما أي متى متى تاكلا أتي سحو سجي سكا ملائكو سكا وتا سكا الجنة nan su tabbatar da labarin da ƙur'ani ba su gaskiya ne za su ce ai wannan kawai sihiri ne rufa ido aka mana ba gaskiya ba ne ba ta cikan kangarewa kenan da kuma ainihin kafirci to Allah sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadarhu ka kyale su ka manta da su ka kau da kai gabarin su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har ran da za su gamu da ranar da za a karbi rayukansu a ciki Allah ya ce da manzo Allah fadarhum ka kyale kafurai kar ka damu da karaita ka da suke karka damu da kangarewa Allah da suke karka damu da karyata Qur'ani da suke hatta yulaqu har ran da za su gamu da yawmahum ranasu allazi fihi wacce a cikin wannan ranar da yusafu na za a karɓi rayukansu idan aka zo karɓar rayukan kafirai Allah yake cewa walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal alim mala'iku za suna dukan mutum kuma za su karbi shi suna ce da shi ka fito da ranka babu da kanka amma da yake abu ne na gaibu ku da kuke tare da shi ba za mu gani ba shi ya san ana dukan shi amma ba wanda zai gani yana kuma ji a jikin shi dan yana ganin mala'iku da duk wanda zai mutu da idon shi zai ga mala'ika zai ga mala'iku sun zo idan na rahama ne su zo mishi da rahama idan kuma na azaba ne su zo mishi da alamun azaba su zo maka da rashin mutunci ba murmushi idan su jajaye ga abin tsoro su nuna maka wutan jahannama ga bulali suna zana ka suna duka mutum su ce lokaci ya yi ka fito da ran naka ka bamu da kanka mutum ba zai iya ba sai bayan sun daki mutum sannan su zara da kuma su tafi shi to annabi ya ce amma idan kuma mutum dan aljanna ne za ka zama sa da siffa ta rahama yana farin ciki yana ganin a yi sauri ma'adubi ina fata an gane kamar yadda annabi ce idan mutum ya rasu idan dan aljanna ne idan aka yi jinkirin masa jana'iza ma ba ya jin daɗi yana ga ana delay din shi ana bata masa lokaci a yi sauri ya bar najeriya ko ba haka ba a yi gaggawan tafiya da shi to a nan allah ya ce hatta yulaku yau muhammad ladhi fihi yus'aqun har zuwa ran da za su gamu da ranar mutuwansu su gamu da azaba Allah ce wa lawziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar Allah yarji'un sai Allah ya ce
yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wala hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adaban
ya'lamun Allah ce yauma a wannan ranar la yughni anhu kaidun shay'a kaidi da suka yi ta yi a duniya makirci da suka yi ta kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirci da suka yi ta kullawa alqur'ani makircin da suka yi ta kullawa musulunci da musulmai ba zai wadatar da su komai ba a ranar ba amfanin da wannan kaidin zai musu da ƙarfin mulki da suke da shi da tarin dukiya da suke da shi a wannan ranar ba zai amfane su ba saboda idan mutum ya san irin kuɗin da ake kashewa don tallan kafirci da tallan barna sai hankalin mutum ya tashi a afirka kadai idan mutum ya san kuɗin da ake kashewa cocin katolik kadai daga vatican idan suka yi budget abinda ake ware wa 'yan mishi a afirka kadai ka ji kuɗin sai hankalin ka ya tashi amma a kashe wannan kuɗin kuma a banza haka ne ko ba haka ba kafin musulmi ɗaya a ce yayi ridda an samu wanda ba musulmi ba dubu sun musulunta na ce dubu ne kawai da ta kaita amma sai a samu miliyan kuma musulunci shine addinin da kusan ba a taimakon shi domin duk sauran addinai da waɗansu manufofi akwai manyan ƙasashen duniya da ke taimaka musu imma amerika ne imma ingila ne imma italy ne imma faransa ne imma germany sannan kuma ga nukiliya ko ba aka ba suna da makamin nukiliya da za su yi muku barazana su tsorata ku da shi sai zanto sabon allah ya zamo shi ke da gata a duniya amma musulunci da musulmi su ne ba su da gata don na sha faɗa wurin karatu in ba rashin gata ba irin na musulunci da musulmai babu yadda za a ce a dinga kashe mutane ba dare ba rana a gaza a falastine amma kuma ba abin da ake kuma ƙasar da nake wannan isra'ilan ba abin da za a ce mata sai dai kawai a yi taro a security council na united nations taro kuma na munafunci to allah ce إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
والذين كفروا فارس آية
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله Allah ce lalle waɗanda suka kafirce wa Allah suna kashe dukiyarsu ne don su kautar da mutane daga addinin Allah don a katange mutane daga addinin Allah sai Allah ce fasayin fi da sannan za su kashe wannan dukiyar ثم تكون عليهم حسرة sannan ya zama musu hasara sun mai yi gulabun sannan kuma a yi nasara a kansu kisa duk dukiyar da za a kashe a ƙasar nan don a hana musulunci ba zai yi ba sai dai a ta kulle-kulle a ta munafunci amma musulunci kan ba abin da zai sa ya dakata sai dai ya ci gaba insha Allah Allah yake cewa fazarhu a yau la yughni anhum kaiduhum shay'an ranar da kaidinsu ba zai wadatar da su komai ba wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba ba wanda zai taimake su idan Allah ya damke su idan Allah ya kama su sai Allah ce wa inna lil ladina zalamu azaban lallai waɗanda suka kafurta shine zalamu ana wa inna lil ladina zalamu lallai waɗanda suka yi zalunci azaban suna da wuta irin azaba duna zalika koma bayan wannan azabar ta duniya walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawansu ba su sani ba domin azaba akwai ta duniya kuma akwai ta lahira Allah ta'ala ta dora maka masifa da bala'i kala kala wannan ma azaba ce in ma ya zama ko a gangan jikinka ko kuma a cikin dukiyarka ko a harkokinka Allah ya ta'azabtar da kai Allah ya dora maka masifan son wani abu ma baka samu ba shi ma azaba ne ya hana ka bacci ka kasa zaune ka kasa tsaye wannan ma azaba ce haka ne ko ba haka ba shi yasa ka ga wani shi ba abin da yake so sai abu kaza yana ta aiki tukuru dan ya samu abu ya ta kulle kulle ba abin da bai ba kuma Allah ya hana shi ya zama to jini shi ya hau jini shi ya sauka ko ba haka ba Allah kuma ya ce ba za ka samu abu ba to wannan karan kanta ma azaba ce to babban abin tsoron kuma shine azaban gobe kiyama ita ce tashin hankali duk wata azaba ta duniya abu ne mai sauki in an kwatanta da abin da mutum zai tarar ranar gobe kiyama Allah ke yi shi yasa a cikin wata aya Allah ke magana game da kafurai yake cewa fa amal ladina fasaqu fa ma'wahum nar amma kaga waɗanda suke fasikanci suka saba wa Allah to makomar su wuta sai Allah ce idan aka sa su a cikin wuta kullama aradu an yakhruju minha wa yuhim fiha da sun yi yunkurin za su gudu mala'iku su mai da su ba inda za ku ci wa qila lahum dhuqu azaba nar alladhi kuntum bihi tukadhibun a ce da su kudan da ne azaba wacce a duniya ba kun kareta ba kun ce ba gaskiya bane ba to yau ga ta nan ki hidda mu kuna gani sai Allah ce wala yuqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar la'allahum yarji'un za mu dandana musu tabbas azaba al'azabin akbar azaba mafi girma za a ɗanɗana musu azaba mafi girma koma bayan ƙaramar azaba da Allah ya musu da Allah ya jiwon Allah kiyaye to Allah da ya tabbatar da cewa lalle waɗanda suka kafurta Allah zai musu azaba a nan duniya kuma zai musu azaba ranar gobe kiyama ita ce kuma azabul akbar walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su kan ba su sani ba sai Allah ce ni واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Allah ce wasbir ya kai annabi mai girma kai hakuri kai hakuri da hukumi rabbika dangane da hukuncin ubangijinka a kanka wasbir li hukumi rabbik kai hakuri dangane da hukin hukuncin ubangijinka a kanka sai Allah ce fa innaka bi a'yunina tabbas kai kan kana karkashin kulawar mu Allah ya ce kana karkashin kulawar mu mun san duk abin da ke faruwa da kai anan da Allah ya ce isbir ya Muhammad والصبر شيء حبس النفس عما لا ينبغي فعله wani abu ya faru da kai ka ji ba daɗi amma kai haƙuri ka daure ka cije wannan shine haƙuri kuma shi ladan haƙuri ana samu ne a karon fari malamai suka ce idan ka buga ka buga ka buga komai ya gagara sai ka ce ka haƙura a nan ba za ka samu lada ba ina fata an gane mutum ne ya zauna an masa wani abu aka ce kai haƙuri ce ba zan haƙura ba wallahi sai na rama ya yi duk abin da zai kuma ya zama wancan ɗin ya fi ƙarfin shi ya ce to da haƙura to dama dole ka haƙura ai ko ba haka ba a wannan lokacin ba wadata duk inda ka je ya fi ƙarfin ka a da ke da ba zai da ku ba ko sa akwai irin waɗannan ga shi ya zalunce ka kuma a da ke ma ya fi ƙarfin ka murjeje da shi wani gabjeje kuma ga shi a zalumi ka kai shi wurin 'yan sanda ya fi ka hanya da kuɗi ina fata an gane ka kai shi wurin alƙali ya fi ka hanya ya fi ka kuɗi naka ce na haƙura na bar shi da Allah bayan ka yi duk abin da za ka yi ne faka gaba amma abin na faruwa aka ce ka yi haƙuri don Allah ka bar shi da Allah ka ce na haƙura na bar shi da Allah to a lokacin sai Allah baka lada shi yasa hadisin wannan matar da wata ruwaya aka ce ɗanta ne ya rasu wata ruwaya an ce ɗan uwanta ne ya rasu ta zo har makabarta har bakin kabarin shi tana ta rusa iyo tana ta kuka annabi zo zai wuce sai ganta ya ce ke bayar Allah ke haƙuri Allah ya baki lada ki koma gida ta ce kai Allah ka rabu da ni yan sa ido ta ce baka san abin da ya faru da ni bane ba inda kai ne ba ba za ka iya haƙuri ba annabi ya wuce rabu da ita kaga annabi rahama kenan bai ce wata ke baki da hankali ba ni ne annabi ba ta san shi ba ke kuma bai gaya mata ba akwai waɗanda suna madina da san annabi ba saboda babu tv a lokaci musamman mata an gane ko shi ne sai bayan annabi ya tafi ko suka ce ke kin san wannan waye ta ce a ai wannan manzon Allah ne ta ce na shiga uku shi na gaya waɗannan bakakin magana ta taho gidan annabi a guje ta zo ta ce na haƙura ya rasulullah ya ce a ina asabaru inda sadamatul ula ana samun ladan hakuri ne a karon hali a lokacin da abin ya faru na baki hakuri da ki hakura sai Allah baki lada yanzu ka baki hakura dan Allah an gane ko to shine as-sabru inda sadamatul ula to Allah ya ce da annabi isbir kai hakuri Allah ya yi ta ba wa masu imani hakuri ya yi wallazi na amanu isbiru wa sabiru wa rabiru wa taqullaha la'allakum tuflihun ya ce kuma su imani ku yi haƙuri ku yi haƙuri da cutar wanda ake muku ku yi haƙuri da wahalhalun rayuwa ku yi haƙuri da duk abubuwa marasa daɗi da suke faruwa da ku a nan allah ya ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru sannan kuma wa rabe ce wa taƙullaha ku ji tsoron allah bi ma'ana ku tsare dokokin allah wajen yi na yi bari na bari la'allakum tuflihun tabbas in kun yi haka za ku samu babbar rabo ranar gobe kiyama shi yasa zan tona daga cikin ɗabi'a mu akwai haƙuri ki haƙuri da iyayenki ki haƙuri da kishiyarki haƙuri da makwabta haƙuri da abokai na aiki ne a kasuwa ne a wane ne yan uwa ne yayu da kanne duk ai haƙuri da juna ai haƙuri da jagaba duk yana ciki ko ba haka ba ai haƙuri da halin da ake ciki mara daɗi ba wutan nefa ga abinci ya yi tsada ga wahalun rayuwa ga hanyoyi ba kyau asibitoci sun lalace yara suna neman aiki babu makarantu sun yi tsada duk waɗannan kwama calan mai haƙuri sai allah ba mu dada an gane ko da in ma ba ka hakura ba ba za ka iya canja abu ba to ya za ka yi ke dai kai ta tada hankalinka a banza to gwanda ka hakura ma ka samu lada ja gaba dai ba ko zai ja baya ba ya riga ya ja gaba haka ne ko ba ka ba shi ma wannan ba zai ja baya ba wancan ma ba zai ja ba duk haka suke to abinda za ka yi kawai kai ka nemi aljanna ka rabu da waɗannan mutane bakin da Allah tsaga ko ba zai hana shi abinci ba duk tsararin da za a shiga Allah ya sa mu karfin bukatunmu shi kenan ka huta Allah ce wasbir ya kai Muhammad kai hakuri sallallahu alaihi wasallam li hukmi rabbika dangane da hukuncin ubangijinka al-Imam Ibn al-Usaymin yace wannan yana daukar al-hukumul kauni wal hukumul shar'i ya'ni isbir lima hakama bihi rabbuka min wujubin ibilad risala min wujubi ibilad risala wa yan asaba kama yusibuka kai hakuri wajen hukuncin da Allah maka na dora maka wajibi ne ka isar da wannan sako ko da wani abu zai same ka wasbir li hukmi rabbika al-qadari al-kawni wa ma wa huwa ma bi qudrati Allah ta'ala alayka min hawla subha min as-sukhriya wal udwan wa zulmi ga wawaye su ta zakin ka ga azzalumai ga abokan adawa duk waɗannan abubuwan Allah ce da manzon Allah ya haƙuri sai ce fa innaka bi a'yunina kana karkashin kulawar muna ganin duk abin da ake maka annabi yana sallafa a ɗakin Ka'aba su Abu Jahil Abu Jahal suka sa aka ɗauko tumbin raƙumi an yanka raƙumi an fede wannan tumbin da ake zuwa a zubar suka zo suka zuba a kan shi yayi sujjada ina fata an gane akwai rashin mutunci sama da wannan wani malami aka kawo masa irin wannan babu to shugaban duniya da lahira gaba ɗaya kenan yana cikin sujje da aka ɗauko tumbin dabba aka zuba da shi shi sa Allah ce wasbir kai haƙuri fa innaka bi a'yunina Allah bai ga lokacin bane ya gani ina fata an gane makka ta yi zafi ya fita daga makka ya tafi ta'ifa ta'if wajen kilomita saba'in da wani abu tsakanin shi da makka haka yi taka da kafa da kafa kama a ce daga nan zuwa kwamanda zuwa duku kilomita nawa ne duku e ya ya kai saba'in duku tana da nisa saba'in da uku yawwa to a ce daga nan zuwa duku ka taka da kafa aba karamin masifa ba dai sannan kuma hanyar can akwai duwatsu ba wannan ba ne ko hanya a nike akwai hawa da gangara akwai kwasassabai idan ka yi taɓa tafiya daga maka zuwa ta'ib za ka yi mamaki wallahi ka gausa hanyoyi ka ce kai wanda aka yi hanyoyin nan ma to haka annabi ko ya ratsa ya tafi har ta'if wai saboda makka ta yi zafi ya je dan samu nutsuwa a ta'if da ya je can din kuma sai bala'in ya fi yana isa ta'ifa aka tara yara suka dinga jiban shi da duwatsu manyan gari suka ce ga muhammadu ya zo a kira yara anguwa su dinga ɗaukar dutse suna kifin shi har suka fasa mishi ke ya fito daga tarif ya kamo hanya kuma zai dawo maka ya zo ya zauna a wuri ga gajiya ga kishirwa ga jifa ga jinna zuwa Allah bai gada wannan abin bane ba Allah bai sani ba shine fa innaka bi a'yunina muna ji muna gani kuma kana karkashin kulawar mun san duk abin da ake maka wasbir kai hakuri sai da Allah ba shi hakuri saboda annabin ya haƙura bari ku wani bajinta kuma irin nashi yana zaune fa a wannan halin sai ga mala'ika ya zo mishi mala'ikan dutse wanda shi ake shi kula da duwatsun duniya ya ce idan kana so waɗannan dutsunan na tsari za mu ɗauke su mu ɗora a kan mutanen kowa ya mutu kawai ka bani umarni ka ce min kawai ka amince duk garin sai an kashe kowa da kowa ya ce shi ya yi haƙuri ya ce yana fatan a sassan waɗannan mutane cikin ‘ya'yansu da jikokinsu a aiki waɗansu yara wanda za su bauta Allah ba za su shirka ba ina fata an gane ta'if babu arne ko ɗaya ta'if kowa musulmi addu'a ta yi aiki ko ba ta yi ba ta yi aiki to shi yasa amfanin haƙurin kenan shi ba a taɓa yin haƙuri aka yi hasara ba duk wanda ya haƙuri a rayuwa to sai ya yi mamaki duk wanda ake cutar da shi ya haƙura ya mai da al'amari zuwa ga Allah wallahi tallahi sai ya ga abin mamaki fa innaka bi a'yunina kana karkashin kulawarmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wasbir kai hakuri fa innaka bi a'yunina kana karkashin kulawarmu sai Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbik wasabbih kai tasbihi ka tsarkake ubangijinka sannan bihamdi rabbik da kuma gode wa ubangijinka hina ta a lokacin da ka tashi a nan allah ya ce da manzan allah wasabbih bihamdi rabbika hina ta ka yi tasbihi ka yi alhamdulillahi ka yi subhanallahi hina ta a lokacin da ka tashi to da ka tashi daga me sai malamai suke fassara guda fassaran farko suka ji lokacin da ka tashi daga bacci kana farka daga bacci kace alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya karbi rayuwa makoma wurin shi take dan bacci kamar mutuwa ne ko ba haka ba to da ka farka daga bacci Allah ne ya karbi rayuwarka yanzu kuma ya dawo maka da shi to ka gode wa Allah saboda wannan ni'ima nawa suka kwanta bacci ba su farka ba dewa an yi hira da su an yi bankwana sai da safe ba yi sallah asuba da su ba ba su da iyaka to kai da ka kwanta bacci Allah ya baka tsawon rai ka farka to ka ce alhamdulillah ina fata an gane shine abin da wasu malamai suka fassara kalmar hina ta lokacin da ka tashi wasu malamai suka ce bayan wannan kuma hina ta a lokacin da ka tashi daga majalisa an zauna an yi ta hira an yi ta hira idan za a tashi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum zai tashi daga duk wani wurin da aka zauna aka yi hira hadisin imamu tirmidhi hadisi ne kuma ingantacci ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka duk wani abu da kai na laifi a wani wurin Allah ya gafarta maka ina fata an gane a wurin suna ne a gidan biki ne a ina ne a wata majalisa ne an je ziyara ne samari ne a teburin mai shayi a majalisa a unguwa duk inda aka zauna aka ɗanyi gulmace-gulmace duk wanda ya wuce a zage shi wannan ya wuce a ce ya talauce da ya zaka kuɗi ba ga ɗanyi baki yara mai ba wannan ya wuce a ce kaza wance da mijinta ai ba sa zaman lafiya an ce kaza take mishi duk wanda ya wuce su ake su kenan fa irin wannan majalisa sai waɗanda Allah ya kiyaye wani ya karye wani ya yi tarkaɗe wani ya faɗi wani ya tashi ai wani ma kuɗin shi an ce kuɗin haramun ne su yi kewa mutane hukunci ba gama Allah ne aiko su to irin wannan ɗin sai annabi ce in aka zauna aka yi wannan an je gidan suna a koma gefe a ta gulbace gulbace ai zanin nan ma'arun shi ta yi ba na ta bane ai kaza ai kaza sarkar nan ma ai mun gano aro shi ta yi idan ta yi barazana amma akwai malam alkali zaria ya ba da wata fatawa wanda mu ba ma tare da shi aka wannan fatawa ai kun san shi ko alkali wani kamar comedian haka malam abubakar alkali zaria ya ce wai wai ya halatta idan ana miki gani gani kusan gani gani ko an dan rena miki wayo in za ki da gidan biki ko gidan suna ki je ki aro bashin kuɗi sababbi masu yawa ki kulle a cikin zane ana zaune ana hira ki kunce ki zaro ki kirga ɗaya biyu uku biyar ki fiska dubu ashirin dubu talatin kamar dubu hamsin ki mai da shi ki kulle ana tashi daga gidan biki ki mai musu da kuɗin su abin ya ce ya halatta wa saboda a dina a rena muke hankali wanda su ya halatta ba haka wannan ƙarya ne ko ba haka ba gaskiya bai kamata ba wanda ke addu'a allah baki naki wanda zo a ra'a wurin ko ba haka ba to a nan a irin wannan duk inda aka zauna aka irin waɗannan hirar za a tashi fa annabi ya karantar a ce subhanaka allahumma rabbana bi hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka abinda mutum ce subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wa bihamdika dukkanin yabo da godiya ya tabbata a gare ka ashhadu an la ilaha illa anta na shaida ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka to kana faɗan wannan ka tashi duk abin da kai Allah gafarta maka ko a gidan rediyo ne an gabatar da program su malam musa rage da duk yan jaridu sai a ce su subhanaka allahumma rabbana ko da an kashe an mutin abu ko ba haka ba yana da kyau kwarai da gaske duk abin da aka yi dan dirama ne da sun kwaikwayo dan wasu komai an ba da dariya duk Allah ya gafarta insha Allah sai Allah ya ce ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan laili haka nan da daddare kuma fasabbihu kai wa Allah tasbihi wasu malamai suka ce shi ne sallar dare domin kalmar tasbihi ta zo da ma'anar sallah subhatul duha a cikin hadisi sallan walaha amma sai aka ce subha an gane ku to haka nan da daddare fasabbihu ai wa Allah tasbihi a tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wa idibaran nujum haka nan kuma idibaran nujum a lokacin da taurari suke ba da baya a lokacin da taurari suke juyawa to anan sai malami suke maganganu kamar haka abu na farko wa minan laili fasabbihu haka nan da daddare yi wa Allah tasbihi a nan wasu malami sun ce shine akan subhanallahi subhanallahi subhanallahi yana da kyau cikin dare a riga yawan maimaita wannan ko da mutum ya kwanta akwai lokacin da za ka kwanta bacci yake zuwa kai ta juye juye irin wannan kawai ki zaro ta riki ta ta subhanallah kafin ke dari sai mutum kuma yanzu to shi shedan wannan ne baya so ina fata an gane to ai ta yawan tasbihi salatin annabi istighfari hailala sada kada ka bata lokacin a banza kai ba kai baccin ba kuma kai ba kai aikin lada ba to ko da tashin akwai kasala a kwance mutum ya ta zikirin Allah kawai riba biyu kenan to anan wasu malamai suka ce ana nufin tasbihi wasu malamai suka ce ana nufin ainihin a sallar dare duk yana ɗaukan fasabbihu wa idbarar nujumun a lokacin da taurari ke ba da baya malamai suka ce shi ne ƙarshen dare lokacin sallar asuba lokacin sallar asuba wasu malamai suka ce bayan sallar asuba saboda hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam annabi ce innakum hadisi na wanda imam bukhari ya rawaito da muslim annabi ce innakum satarawna rabbakum tabbas ran tashin kiyama za ku ga ubangiji dukkan ku za mu ga Allah insha Allah kuma mun faɗa ran nan cewa ganin Allah ya zama aljanna da Allah ya samu ga Allah akwai wani labari da ake wai cewar wurin tashin kiyama kowa zai ga Allah har yan wuta har kafirai ganin annabi ya fi wahala wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne yan wuta ma za su ga annabi ina fata an gane yan wuta za su ga manzon Allah sallallahu alaihi kamar da sun gaishe a duniya ma ko ba haka ba ba sun zauna da shi a maka ba sun masa sharri sun zage shi sun duka to haka ran tashin kiyama an wuta za su ga annabi gashi nan sai dai ba zai cece su ba suna neman agajin shi ba zai agaza musu ba shi yasa annabi zai je tsaye a bakin kogin alkausara ana zuwa ana shan ruwa a wurin da kokuna na zinare ana ta shanawa a bakin teku sai aga wasu jama'a sun taho sai malaku su dinga koransu annabi kuma zai ce ai waɗannan al'umma ta ce ai ummati ummati ku tango al'ummata mala'iku kuma su dinga koransu to da ya annabi zai gane su tunda annabi ne mai zo gola da ba balle gane shi ko ba haka ba mai zo hero ga gaba ko federal locus balle gane ko ya gane komanda ko aran ma misali duk al'umman manzan Allah zai gane su ne da alwala fiskar su zai gane yanki da kuma hannayensu daga nan zuwa nan da kuma kafofin alwala inda ake wankewa yadda ka san walƙiya haka sa kamar zinari to da ka ga wannan ran tashin kiyama yana cikin al'ummar manzo Allah in dai ya mutu a musulunci ko da yana da zunubai da yawa zai je wuta wannan alamun ba a shi to annabi zai ce al'umma ta daga sunan fiskan su da haske da hannayensu malaku su a ai bayan ka bar duniya sun caccanja abubuwa sun bi son zuciyarsu sun yi bid'a sun yi sabon Allah sun yi kaza duk abin da ka hana sun yi ta aikatawa gashi suna sallah amma sallar ba ta hana su sabon Allah ba suna azumi suna komai amma duk wani aikin sabon kuma suna yi annabi ce fasuhuka ai nesa da su ke sun je wuta sun zauna na waɗansu shekaru kafin a fito da su Allah sa ba mace to shi yasa ɗan aljanna kaɗai ne za su ga Allah shi yasa Allah ba zama a kan shi ba sai an gama hisabi ɗan wuta suna wuta ɗan aljanna na aljanna an gama duk abin da za a yi mutuwa ma ta mutu ina fata an gane kowa hankalin shi ya kwanta sai Allah tambaye yan aljanna yace me kuke so in ba ku ta ce Allah mai kuma za ka bamu duk wannan ni'imar da kama na ai ba abin da baka bamu ba abin da muke tsammani da wanda ba ma tsammani da wanda muka roƙa da wanda ba mu roƙa ba duk ka bamu Allah sai ce to na yarda ta ta sauka a kanku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada masu imani su ji daɗi sannan kuma Allah ya ba da daman za ku gani ra'ayal aini Allah nan da ake ta gaya muku Allahu Allahu Allahu yau ka kowa zai ga Allah to ranar farin cikin da za a ya fi zama aljanna ma dadi a tafi fadar ubangiji Allah ya fito kowa ya gashi kuma annabi ya ce innakum satarawna rabbakum tabbas za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara lailatul badri kamar yadda kuke ganin wata dan daren sha hudu ya cika yayi haske kaga kowa na ganin shi ba za ka ce ba kai ka tare min watan nan ba na shi annabi ce to kowa zai ga Allah ran tashin kiyama to sai annabi ce fa inni salatu ala taghlibu ala salatin qabla tulubi shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu idan kuka samu dama ku yi sallah kafin rana ta fito da kuma sallah kafin rana ta fadi to ku aikata a nan sai malami suka ce annabi na magana falalan sallar asuba in kana son ganin Allah kar ka yi wasa da sallar asuba kar ka bari sai rana ta fito sannan za ka yi sallar asuba haka sallar la'asar kar ka kuskura kar ki kuskura ki bari rana ta faɗi baki la'asar babban hasara ne don waɗannan sallolin su ne sallah masu tsada a musulunci sallar asuba sallar la'asar mai bin su sallar isha ina fata an gane to kar mu wasa da waɗannan salloli sannan malamai suka ce wa idibaran nujuhu na daga cikin abin da ke shiga ƙarƙashin wannan kuma akwai rakatanin fajiri rakatanin fajiri tana da lada tana da tarin lada don a lokacin da alfijir ke fitowa a lokacin taurari kuma suke ba da baya shine wa idibaran nujumu lokacin da taurari ke ba da baya saboda hasken alfijir ya fito gari ne haske sai hasken rana kuma fito sai taurari su bata ina fata an gane to a lokacin da taurari ke raka kayan su za su ainihin koma hasken rana ya fito amma yanzu ga alfitir ya fito to raka ta ne fajiri na fila raka a biyu kafin sallar asuba annabi ya ce khairu min duniya wa mafiya ladansu da falalansu da alkhairinsu ya fi duk duniya da abin da ke ciki na fila raka a biyu kawai ya fi duniya da abin da ke ciki to akwai wani kuskure da ake gaya mutane wasu rakatan fajiri ana yin su ne da sauri kaga mutum aminci da yayi rakatan lafajin wallahi ba gaskiya bane ba ana yin su ne kamar kowace sallah a nitsi kau abinda na Aisha tace annabi baya tsawaita karatu amma yana ruku'u mai kyau yana sujjada mai kyau akwai wanda na gashi go masallaci da kabbaran shi da sallaman duka bai wuce minti ne ba far far far far far far assalamu alaikum sai na kira shi sadabun saba kuma akwai alaka na ce amma wannan wani irin sallah ne ai haka aka ce ita da sauri ake yin ta na ce waye ce abinda na aisha ta ce annabi yana rakatan da fajiri da sauri har ne tsammanin an ya karanta fatiha ma raka ɗaya kuwa so da annabi yana karatu ne a hankali yana ja to amma idan a rakatar fajiri ne sai karatun da sauri ina fata an gane karatun da sauri sauri abu na biyu yakan karanta kuliya a raka'an farko kul wallahu a raka'a ta biyu wani lokaci kuma ya karanta kula uzu bi rabbil falaq a raka'an farko kula uzu bi rabbin nas a raka'a ta biyu sannan akwai su hadisai kuma sun zo yana karanta waɗansu ayoyi raka'a farko ya karanta fatiha da kulu amanna billahi na cikin suratu al-baqara da kuma kul ta'alau na cikin ya ala kitabi ta'alau na cikin suratu ali imran yana kuma karanta fama hajjaka fihi na ma cikin ali imran to amma ka wanda bai kai wannan wurin ba in ma ka karanta kul ya raka an farko bayan fatiha kul wallahu raka ta biyu bayan fatiha ko kuma falaki da nasi raka an farko fatiha da falaki raka ta biyu fatiha da ainihin qul a'udhu bi rabbin nas ana so a dinga cancanjawa idan annabi abu kala kala to ana so kai ma ka dinga yin shi kala kala to kar ai wasa da wannan nafilan tana da lada kwarai da gaske ita ne nafilan da ake buɗe rana da ita domin da alfijir ya fito an shiga ranar abu kaza shi yasa daga lokacin ake daina cin abinci na azumi ina fata an gane to wa idibaran nujum malamai da dama sun fassara shi da cewar ana nufin a lokacin da taurari ke bada suke juyawa da baya shi ne rakatar da fajiri da kuma sallar asuba allah ta'ala ya karba mana ibadunmu haka saboda lokaci kuma ga yau juma'a ne da ban fara da wuri ba amma ba za mu shiga sabon sura ba za mu bari sai allah kai mu gobe mu fara suratu annajmi insha allah abin da muka karanta na dai allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntuɓe harshe Allah ta'ala ya mana afuwa ya ainihin gafarta mana kamar yadda aka rubuto takarda a yan kwamitinmu na tafsiri na mata sun ce nan da kwanan ko goma ne ko kasa da haka za su je ziyara asibiti ko su na neman taimako yana buɗe ga ruwan da yake sun taimaka Allah ta'ala ya wata mutum taimakawa duk waɗanda suka rubuto addu'o'i na san akwai su ba kwamanda jiya ko to akwai masu addu'o'i da yawa da suka goya suka rubutu akwai ma wata yan hisba da aka ce ba ta da lafiya sai jiya da daren da ke kada taro a har mata karin jini wuri leda uku muna fatan da yanzu insha Allah ta samu lafiya Allah ta'ala ya tsare mu da fara Allah ta'ala ya ba ta lafiya dukkanin marasa lafiya mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya da ainihin imani da wadata la'ana duk wanda yake da damuwa kowace inda Allah ka yaye shi la'ana duk wanda yake da wani damuwa halin da kunci na kakarin kai Allah ka yaye mana ya wani ki duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi ya Allah muna da wasu ne da suna kamar ya kyau da sabbin kamar ya kamala Allah ka biya mana bukatu mana alkhairi Allah ka yaye mana damuwa da kuncin rayuwa Allah ka yaye mana damuwa da kuncin rayuwa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وإلى واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ذلك الدين وغلبة الرجال اللهم انا نعوذ بك من ذلك الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من ذلك الرجال وغلبة العدو وشماتة الاعداء اللهم اغفر لحوائجنا عاجله واجله ومن اصابنا بالدعاء اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
farko sanarwar da malam yake kai ya yi jiya yau ya yi dangane da batun shirye-shirye da wasu da muna yi na zuwa ziyara asibiti da kuma kursi kun sani akwai akan kawo
ya fi abin da ake saba kawowa kowace ta ciko aljihunta ta kawo kuɗi ta to da omo da sabulu ta karɓo nata na mijinta na- na mama ne duka a karɓo a kawo yawwa saboda aikin yana da yawa sannan akwai sanarwa akwai ainihin wato gidauniyar marayu wanda ainihin wato za a gabatar a cikin barikin soja a masallacinsu wanda malam sadiq shine zai gabatar da lakca a gurin ana gayyatar ku an an tashi daga nan gobe asabar karfe mun tashi karfe 11 shi kuma karfe 11 zuwa 12 insha Allah ta'ala za a yi kuma sojojin sojojin sun ce a sanar da ku babu wani matsala duk wacce ta je za a bar ta shiga babu wani t- hantara babu wani abun nan saboda haka karki ji tsoro ki shiga kawai kamar zaki shiga cikin masallaci kawai Allah ya samu dace wannan shine a takaice insha Allah saboda haka gobe muna son mu ga canji a kawo wannan gudunmawa na zuwa ziyarar nan mai yawan gaske insha Allah ta'ala Allah ya muku albarka